بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi na Bulugul Mara yau za mu tashi babu tayammumi babin da zai bayani akan abin da ya shahi taimama taimama a ƙa'ida a yaren larabci suna mata fassara da cewa shine alƙasdo nufi mutum ya nufi wuri a shari'a kuma shine shafar huska da hannuwa da ƙasa ta huskan da aka keɓance yadda ake taimama kuma taimama an shar'anta ta ta zo a cikin alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ijma'i na malamai Allah yana cewa falau tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba ku samu ruwa a ruwan ba sai ku nihi wuri mai kyau ma'ana famsahu bi wujuhikum ku shahi huskokinku wa aydikum minhu da hannuwanku da wannan ƙasar sannan kuma ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Huzaifa cewa waju ila turbatuha lana tuhuran an sanya mana turbaya na ƙasa wurin ma'ana tuhuran tsarki ne idan lam najid alma in bamu samu ruwan da zamu yi alwala ba yana sai mai amfani da ƙasa mu yi taimama malamai kuma sun yi ijma'i akai عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce U'titu khamsan an bani abu biyar U'titu wannan mabni lil majhul ne ma'ana yana nihin Allah ya bani Allah ya bani abu biyar an bani abu biyar lam yu'tahunna ahadun qabli ba a ba wani ba ba a ba wani su ba kafina ma'ana an bani abu biyar wanda ba a ba wani su ba kafin ne babu wani annabi daga cikin annaba da aka ba su ya ce na farko nusirtu bin ru'ubi an taimake ni da tsoratar da kafirai masirata shaharin tsawon tahiya ta wata guda da sun ji labari na nan da wata guda zan zo sai su tsorata sai a sa musu tsoro na a cikin zuciyarsu waju ila tiliyar ardu masjidan an sanya mini ƙasa masallaci wa tahuran da kuma tsarki kenan duk inda sallah ta kama ne yadda da al'umma ta muna iya yin sallah a wajen sannan kuma turbayar muna iya yin taimama da ita in babu ruwa fa ayyuma rajulin adrakatuhu salatu duk mutumin da sallah ta riske shi ko a ina ne wanda Allah ce fal yusalli to zai tsaye sallah ma'ana yayi sallah a wurin sawa akwai ruwa ko babu ruwa kenan sai ya buga tafina hannayensa a nan a bisa ƙasa sai ya abin nan wa zakar hadisi ya ambata hadisin kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito shi وفي حديث هزيفة رضي الله عنه أحاديث هزيفة الله يقارى مسيرة عند مسلم أوجن صحيح مسلم معناه كما يندزو أشكن صحيح مسلم yace waju ila turbatuha an sanya mana turbayar ƙasa lana gare mu waju ila turbatuha an sanya turbaya ta ƙasa lana gare mu ahuran ma'ana wuri ne mai tsarki idan lam najid ma'a in ba mu samu ruwa ba kenan an sanya mana ita muna iya tsarki da ita kenan muna iya taimama ko wa ana aliyin inda ahmada daga ali a wajen imam ahmad waju'ilat turabu li tahuran an sanya mini turbaya tahuran tsarki ne ma'ana ana iya taimama da shi wannan duka ruwayoyi ne waɗanda suka zo suke tabbatar da yin taimama kenan wani hadisin a cikin shi akwai fa'idodi masu yawa da hukunce-hukunce masu mahimmanci waɗanda suka yi bayyana da shi ne ana so a nuna mana fifikon annabi sallallahu alaihi wasallama a kan sauran annabawa da kuma abubuwan da manzan Allah yake bantu da su masu yawa sannan kuma an shar'anta lissafa ni'imomin Allah akan bawa ta huskar godiya wa Allah kenan idan Allah ya maka ni'imomi ana son ka zamanto mai godiya da kuma tona ni'imomin da Allah ya maka wannan shi ma ana lissafa shi cewa ibada ne kuma godiya ne ga Allah idan bawa ya zamanto yana tona ni'imomin da Allah ya masa kuma ya yi godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ɗaukakarsa ya taimaki annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da tsoratar da makiya tun da ma da jin labarin zuwan sanan da wata guda sai Allah ya sanya musu tsoro sai su tsorata kahin ma ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ya yi baiwa da fifiko ga annabinsa sallallahu Alaihi sallama saboda Allah ya halitta mu manzan Allah da jama'arsa ganima da kuma sauran abubuwa na fa'idodi na jihadi wanda aka yi tsakanin su da makiya abinda sauran annaba ba samu wannan ba. wannan kenan wa an ammar bin yasirin daga ammar dan yasir radiyallahu anhuma da Allah ta ƙara tabbata a gare su ƙala yace ba asanin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi hajatin yace annabi ya aike ni wata bukata fa ajnabtu yace sai janaba ta same shi ya ce falam a shidil ma'a ban samu ruwan da zai wanka ba fata marraftu fi sa'idi sai na yi burkudaddoniya a cikin ƙasa kama ta tamarragu dabbatu kamar yadda dabba take burkudaddoniya kenan tun da ya ji an ce in babu ruwan arwala a yi taimama kenan in ba a samu ruwan wanka ba kenan a yi burkudaddoniya sai wannan kiyasin ya ce sun ma'ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallama fazakartu lahu zalika sai na zo wajen annabi na ambata mashi abin da na yi cewa janaba ta same ni babu ruwan wanka sai na yi burkudaddoniya kamar yadda dabba take burkudaddoniya faƙala sai ya ce masa inna ma ya ka ai ya ishe ka kawai an taƙula biya daika haka kai haka da hannuwanka ثم ضرب بيديه الارض sai manzo Allah ya bigi ƙasa da hannuwansa darbatar wahida bugo daya thumma masaha shimala ala yamin sai ya shahi masaha shimala ala yamin ya sha ma'ana ya shafa hagun dinsa akan dama wa zahira kaffaihi da kuma zahirin abin nan hannayensa abin nan tsintsiyar hannunsa wa waje hahu da huskarsa ya ce kawai haka za ka yi ba sai ka wani bakar ɗoniya ba mutabakun alayhi bukhari da musulun suka rawaito shi wallafsu li muslimin amma lafazin na musulmi ne wa fi ruwayati lil bukhari arwaya al bukhari wa daraba bi kaffaihi al arda sai ya bigi ƙasa da hannuwansa ma'ana tafina hannuwansa wa nafaka fihima ya bushe su saboda tana yawa sun ɗauko wasu hakoki ko abin da kama da haka sun ma masu habihima wace hahu sai ya shahi huskarsa wa kaffaihi da kuma tafina hannayensa amma a ruwayan musulun da ya bugi ƙasa da hannayensa bugo ɗaya sai ya shafar da hannun shi na hagu akan na dama ya shahi zahirin tafunan hannayensa da huskarsa ko kuma anan sai wahara shafar huskarsa sannan tafunan abin hannayensa ala kulli hal wajen taimama bayan mutum ya buga hadisi wancin ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shahimi ya shahar da abin nan hagun din shi akan dama sannan ya shahi huskarsa wawul bukhari bayan ya ya bushe ya kakkaɓe ya shahi huskarsa da tafinan hannayensa duka kowanne mutum ne ko ya fara da hannuwa ko da huska duka kowanne ya tabbata wannan hadisi na nuna mana shar'ancin yin taimama domin sallah da wani sallah na daga ibadodin da suke wajibi ne a yi tsarki kayan a yi su kenan taimama ɗaya ce daga cikin tsarkuna guda biyu waɗanda aka shar'anta hadisi ya bar bayanin siffar taimama shine mutum ya bugi ƙasa da hannuwansa bugo ɗaya ya shahi huskarsa da kuma tafinan hannayensa ko sannan ya shahi zahirin hannunsa da guda shin hadasi ƙarami ne ko babba haka mutum zai yi kenan ko da ma misali a ce janaba ce gare shi bai samu ruwan kamu maimako ya burbuɗo ne sai ya taimaka kenan kuma hadisi na nuna mana ya halitta kenan ba dole bane sai mutum ya kwashi turbaya mai yawa inda gashi an ce ya bushe kenan kaga in ya bushe ai sauran ƙasar ita ma za ta abin nan sannan sai mutum ya shahi huskar shi da tafina hannayensa mutum ba zai shahawa ba har zuwa zira'in shi yamama bugu guda ɗaya ne ake yi ya isa huska da hannuwa wannan ke wa ni bin umara radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar yadda Allah ta tabbata a gare su dan wannan hadisan da muka karanta duka hadisai ne waɗanda suke sahihan hadisai ingantattu daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yadda Allah ta tabbata a gare su shi abdullahi da kuma umar قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce at-tayammumu darbatani tayammama bugo biyu ne darbatu lil wajhi bugo guda a shahi huska da shi wa darbatu lil yadaini ila al mirfaqaini bugo kuma guda kuma a shahi huska a hannuwa da shi zuwa guwan hannu rawahu darqutni darqutni ya rawaito wannan hadisi wa sahaha al a'immatu waqfahu amma malamai sun inganta hadisin cewa mawkufi ne magana ta tsaya ne da shi abdullahi bin umar ba maganar manzan Allah yasa suka ce hadisin yana da rauni abinda addaidai shi ne wafkuhu ala ibn a tsaye da hadisa akan abdullahi da umar amma abinda ya sa aka ce hadisin na da rauni ya zo a cikin fatahul bari cewa hadisan da suka zo suna bayanin siffar taimama babu hadisin da ya inganta in ba hadisin ibn shuhaim ba da kuma hadisin ammar amma duk hadisan da ba waɗannan ba suna da rauni ko kuma an yi saɓani a cikin rafa'a su jingina su ga manzon Allah sai na abin da hirin jaya shi ne rashin jingina kai ma'ana ɗaga su har zuwa ga manzan Allah shi yasa ibn hajar a cikin at-talkhis yake cewa abu zur'a yake cewa wannan hadisun batulun ne hadisi ne batacce amma waƙafa hadisin ga abdullahi ɗan umar ibn hajar yake cewa a nan malamai sun inganta cewa hadisi ne makofi imam al-hafiz shi kuma yake ce al-hadisu marfu'an da'ifun kenan dai a takaice dai hadisi ne mai rauni hadisin da yake cewa taimama bugu biyu ne kuma sai an shahi har zira'i ba na har zuwa ga gu- abin nan wannan hadisi ne wanda yake da isi wanda in kun diba malaman fiqh na malikiya galibi shine suke amfani da shi to saboda haka hadisin da ya inganta hadisan da suke bayani akan taimama su ne ingantattun hadisai waɗanda suka taƙaita akan cewa bugu ɗaya ne kuma za a shayi huska da tahina hannuwa amma shafa har zuwa nan wannan hadisin yana da rauni wasu sun ce hadisi ne mawqufi wasu sun ce hadisi ne wannan ke wannan hadisi na nuni akan cewa taimama bugo biyu ce ba bugo ɗaya ba ko bugo guda zai kasancewa a shahi fuska guda a shahi eh, hannaye sai dai hadisin ya ci karo da hadisin ammar wanda ya gabata hadisin shi ammar bugo ɗaya ne wanda shi za a shahi huska da hannuwa da shi malamai su yi bayani game da wannan cin karo tsakanin hadisin ammar da hadisin abdullahi bin umar suka ce hadisin ammar yana nan a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin ibn umar yana nan shi kuma cikin sunanud darul qutni shi kuma darul qutni shi bai lizumta ma kan shi ba cewa duk hadisan da ya kawo cikin littafin sa hadisai ne ingantattu amma imam al-bukhari da muslim su sun lizumta cewa duk hadisan da za su kawo hadisai ne ingantattu ko da yawa daga cikin abin da ma aka rawaito na hadisan a cikin littafin suka ce suna da rauni da aka hadisin ibn umar wajen inganci ba a jingina shi tare da hadisin ammar ina hadisin ammar ya shi inganci hadisin ammar marfu'un ne hadisi ne wanda aka dingina shi ga manzan Allah amma hadisin ibn Umar shi kuma na daga magana Abdullahi dan Umar ba magana annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma dukkan ruwayoyin da suka zo suna bayani akan cewa taimama bugu biyu ce ko su zamanto hadisai ne mawqufai ma'ana magana ce ta su waɗanda suka rawaito hadisin ma'ana ba a jingina ta zuwa ga manzan Allah ba ko kuma su zamanto hadisai ne masu rauni waɗanda ba a kawo hujja da su ko da haka abin da yake ingantacce shine a cikin wannan babin hadisi umar shine hadisi ingantacce ba an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sa'idu wudu'ul muslim kasa abin arwalla ce ta musulmi wa in lam yajid al-ma'a ashara sinin koda ko bai samu ruwa ba shekara goma yana yana iya taimama fa idza wajada al-ma'a in ya samu ruwa falyattaqillah yayi tsora Allah walau yumissahu basharatahu kenan ya taɓa jikin ma'ana ko wali misahu basharahu ya shahi jikin shi da ruwa kenan in ya samu ruwa sai ya bari yin taimama amma in ba a samu ruwa ba ko da shekara ɗaya ne kenan sai ya taimama rawahul bazzar wa sahahu ibn qattan ibn qattan ya inganta hadisin ko walakin sawwa badar qutni isalahu sai da qutni ya inganta cewa hadisi ne mursal ko na an samu sarayar da wani daga cikin sahabbai wani turmizi a ruwa ya turmizi ana abi zarrin daga abi zarrin na hau ya zo da kwatankwacin ya abin ana abi zarrin daga abi zarrin na hau kwatankwacin shi sahahu kuma ya inganta shi ko Na'am, wannan shine kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a wannan hadisin kenan eh ƙasa tana matsayin alwala ga musulmi yana iya alwala da ita ma'ana taimama kenan ko da ko bai samu ruwa shekara goma ba sai dai in ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya taɓa jikinsa ma'ana ya zuba ma jikin shi ruwa wannan kenan a taƙaice dai hadisin sun ce hadisi ne mai inganci sannan hadisin na nuna mana ana taimama ne in babu ruwa ko in aka rasa ruwa ko kuma ba a same shi ba shi yasa wani malami ke cewa mutumin da ya bar yin sallah ya hannu da yin sallah da taimama ya ce yana ganin cewa ai bai kamata a yi sallah da taimama ba to wannan yana daga cikin jinsin yahudu da nasara saboda taimama don akwai masu irin wannan ra'ayin suna cewa kamar taimama ta keɓance kenan al'umma annabi ne kawai su sun hudda kansu daga ciki kenan sannan taimama tsarki ne cikakken tsarki yanda ruwa ke ɗoke hadasi haka taimama na ɗoke shi inda babu ruwa tsawon lokacin da babu ruwa kenan kuma ya halitta ana iya taimama akan dukkan abin da yake ban ƙasa laka ce rairai ne ƙasa ce baƙan laka ce kowane inda an ce wanga abu nau'i ne na ƙasa to duka ya halitta mutum na iya taimama da shi وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا أبي سعيد الخدري الله قال مسير دايتي خرج رجلان في سفر وسمتان بيو سنه تبلاغرو فهدرت الصلاة سيلوك تنسلى حلرتو وليس معهما معا باروا تاردسو فتيمم سعيدا طيبا سيسكا نهوري ميكو سكي تيمما فصلى يا سكي صلى summa wajada al-ma'a fil waqti bayan sun gama sallah lokacin sallah bai huta ba sai suka samu ruwa ko fa aada ahaduhum as-salah wal wudu'a sai ɗayan su ya sake sallah da arwalla ma'ana yayi arwalla ya sake sallah walam yu'id al-akhar gudan shi bai sake ba summa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sannan suka zo ma manzan Allah fa zakara zalika lahu suka ambata ma manzan Allah wannan fa qala sai manzan Allah yace lillati lam yu'id wanda bai sake ba yace asabta sunna ka dace ma sunna wa ajza'atka salatuka kuma sallarka tayi wa qala lil akhar sai yace ma gudan lakal ajru marratayn kana da lada ma'ana so biyu ladar taimama da ladan mai alwala amma fa amma bai dace ma bai dace ma sunna ba yanzu kun ga wancan yahi inda shi wancan ya dace ma sunna rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi wannan sa'i da nasa'i ko kenan wannan hadisin na nuna mana shar'ancin yin taimama da kuma tabbatuwan al'amarin taimama ga musulmi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam rashin ruwa ɗaya ne daga cikin uzururruka na yin tsarki da taimama ko kamar yadda Allah ya ce falam ta jiduma an fata yamma Musa idan tsayewa sannan wanda ya sallah da taimama saboda ya rasa ruwa sannan ya samu ruwa bayan ya yi sallah bai sake sallah sallar shi ta yi kuma ya yi sunna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan shine mazhaba ta malaman nan guda hudu Abu Hanifa Imam Shafi Ahmad bin Hanbal Imam Malik amma wanda ya sake yana da lada biyu ladar sallah da taimama da kuma ladar sallah da ruwa sai dai dace ma sunna yahi sakewa ko وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi shi da ma'aifin nasa dukan su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama fi qawlihi azza wa jalla a cikin fadar Allah ta'ala wa in kuntum marda in ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna kan tafiya qala yace idan kanat birrajul jirahatu idan akwai miki ko raunuka ga mutum fi sabilillahi wanda ya same su a cikin hanyar Allah wajen yaƙi amma mutum raunuka a jikin shi warƙuruhu ko kuma ƙurashe fayu jinibu sai janaba ta same shi fa ya kafu an ya muta in tasala sai ji tsoron ya mutu in yace ya yi wanka da ruwa to ta yammama ya taimama rawahu daru kutuni daru kutuni ya rawaito shi mawqufan hadisi mawqufi ma'ana magana ce ta magana ce ta Abdullahi ibn Abbas yana in mutum na da raunuka a jikin shi wanda raunukan nan in yace sai janaba ta same shi in yace ya zuba ma raunukan nan ruwa ya yi wanka suna zamantowa dalilin rashin warkewar raunin raunukan ko kuma su daɗe ba su warke ba ko su yi sanadiyar rasuwarsa to sai ya taimama ko ko wasu ƙuraje ga mutum wanda ba su buƙatar ruwa yannan sai mutum ya taimama a cikin wannan halin ko da ko janaba ce gare shi sai ya yi sallar shi rawahu al-bazzar bazzar ya rawato shi wa rafa'ahu al-bazzar bazzar ya rafa'a hadisin yace hadisi ne marfu'i wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta shi wal hakim da hakim duka su inganta wannan hadisin kenan wannan hadisin na nuna mana tafsiri fassarar da abdullahi ibn abbas ya ma wannan aya ko cewa wanda adda raunuka ko kuraje wanda in yace ya amfani da ruwa ruwan zai cutatar da shi kenan yana iya taimama kenan kowane irin rashin lahiya ne in dai bai buƙatar ruwa kenan a wannan lokacin mutum ba zai amfani da ruwan ba sai ya taimama malamai suke cewa wanda ya ji tsoron amfani da ruwa cuta ma jikin shi saboda wani rashin lafiya wanda ake jin tsoron rashin lafiyan ya karu ko ya daɗe bai warke ba ko kuma wannan ciwon ya zauna tare da mutum to mutum sai ya bar amfani da ruwan ma'ana sai ya yi taimama وعن علي رضي الله عنه قال daga ali yadda Allah ta tabbata a gare shi yace in kasarat ihda zandayya ko ma'ana ɗaya daga cikin damutsana ya kare fasa'artu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara ni am amsaha alal jababir ma'ana ya samu kariya a damtsin hannun shi sai ka san ko in aka dora ana sa abin ga a dar me to yace cewa in yazo wajen arwalla ma'ana abin nan me ake cewa zira'in shi nan haka daidai wurin in yazo wajen arwalla damtsa shi ne nan kamar nan wajen abin ga sai mashi zira'i dai ne ko To, zandayya hannuwa na dai, zandayya hannu, mm. ihida zandayya ɗaya hannuwa na ya kare. Fasa'altu Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam tambaye manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama wajen arwallah azani. Tunda daidai inda ya kare nan an sanya wani bandeji da sauransu an ɗarmi. Fa amara ne yace sai manzo Allah ya umarce ni an amsaha alal jababir in ya shafa akan wannan bandejin. kenan in na zo daidai wurin maimakon in zuba ruwa a sai in shahi bandejin da aka ɗaure hannun wurin ko wanda aka ɗarme hannun wurin shi kenan sai a shafa a kai kenan mutumin da adda kariya ga hannu ko in ya zo wajen arwala sai ya shafa a kan wannan bandejin da aka sa aka ɗarme hannu maimakon ya zuba ruwa rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito shi bi sanadin wahin da sanadi mai rauni jiddan kwarai suka ce hadisin yana da rauni ibn majah ya rawaito shi da al-qudni a cikin isnadin shi akwai wanda ake ce ma al-wasitiyyu shi kuma wasitiyyu ne suka ce kazzabu makaryaci ne al-marwazi yake cewa na tambayi ahmad sai ya ce batulin laysa bi shay'in wannan batacce ne ba wani bane ba ko dukkan malamai hadisi sun ittifaki akan raunin wannan hadisin amma ga- a cikin ma'anarsa akwai wasu hadisai ko waɗanda suka zo wanda suke ba da ma'anarsa wanda sun yi shi inganci imam bai haƙi yake cewa wannan bai tabbata daga annabi ba sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan babin wani abu na na game da shi amma wanda ya inganci shine hadisin jabir ibn sakan ya eh, inganta shi shine hadisin da zai zo bayan wannan hadisin a takaice dai wannan hadisin na nuna mana ya halitta a yi shafa akan mi- akan bandeji wanda aka ri aka ma'ana eh, lullube eh, kariyar mutum hadisi biyu ne ma riga wa an jabirin daga jabir radiyallahu anhu Allah ya ƙa- yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi fil rajul alladhi shujja mutunan da aka rotse mai kansa ma'ana kansa ya fashe faktasala bayan ya samu ru- rutsa ga kai sai janaba ta same shi sai ya wanka da ya wanka ruwan sai suka shiga cikin kwakwalwa famata sai ya rasu ko hadisin yana da tsawo suka ce innama kana yakfihi da aka zo aka ga manzo Allah sai manzo Allah ya ce innama kana yakfihi an yatayammam ai ya ishe shi yayi tayammama wa ya'siba ala juruhi khirqatan ya daura wani kyalle akan wannan em, me yake cewa wannan mikin nashi summa yamsaha alaiha sai ya shafa akan kyallen ba sai ya zuba ruwa ba wa yaghsila sa'ira jasadihi igiso sauran jikin nashi sai sai ya wanke shi kenan in ma wankan ya kama inda adda mikin sai ya sa wani kyalle ya daure shi in ya zo wurin maimakon ya zuba ruwa a'a sai ya shahu akan kyallen in so sauran jikin ya wanke rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi bi sanadin fihi da'fun da sanadi shi ma a cikin shi akwai rauni wa fihi ikhtilafun ala rawi a cikin shi akwai sabani game da wanda ya rawaito shi hadisi an ce ibn zubair bin kharriq shi ne ya kaɗaitu da rawaito shi dar kudini ya ce walaisa bil qawi ba mai ƙarfi ne ba wajen hadda auza'i ya saba masa ya rawaito shi a ta'a daga ibn abbas shi ne ya inganta dar kudini ya ce an yi saɓani a kan shi al'auza'i amma abin da ya yi inganta cewa abin da ya zama daidai shi auza'i shi ya yi irsalin ƙarshen hadisin kenan akwai wanda ya sariyar daga cikin marawaita hadisin saboda haka sai hadisin ya samu illa ta wannan aka ce shi wannan hadisin jabir ya ce cewa mun huta bulaguro sai duci ya samu ɗaya daga cikinmu sai ya rotsa masa kanshi to kuma sai ya yi mahulki sai ya tambayi abokansa to shi fa ga miki tare da shi sannan kuma ya yi maholki ko kuna sama mini sauƙi in yi taimama sai suka ce ina ba mu magana taimama ba ma sama maka wani sauƙi game da wannan tunda kana da iko akan ruwa shi kenan sai ya wanka sai ya rasu ya ce lokacin da muka zo wajen manzo Allah muka ba shi labari sai manzo Allah ya ce kataluhu sun kashe shi qatalahumullah su ma Allah ya kashe su ala sa'alu illam ya'lamu me yasa ba su tambaya in musu sani ba abinda baka sani ba sai ka bada amsa shi fa inna ma shifa'al ayyi su'al abinda an waraka ga wanda yake kasashe shine tambaya abinda baka sani baka tambaya inna ma yakfihi an ya tayammama ya ishe shi kawai ya tayammama wa ya asuba ala jurhihi khirqatan ma'ana ya daura wani kyalle akan wannan mikin nashi summa yamsaha alaiha ya shafa akan kyallen ba sai ya zuba ruwa ga kanshi ba wa yaghsilu sa'ira jasadihi ya wanke sauran jikinsa wannan hadisin yayi daidai da alqur'ani wa in kuntum marda in ba ku da lahiya ko sai wani bin abbas radiyallahu anhuma qala yace min sunnati na daga sunna Allah yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan kada mutum yayi sallah da taimama face sallah daya summa yatayammamu lis-salati al-ukhra sannan ya sake yin taimama domin wata sallah rawahu ad-darqutni darqutni ya rawaito shi bi isnadin da'ifin jiddan da isnadi mai rauni kwarai ko yana wani hadisin na nuna kenan ba a sallah biyu da taimama ɗaya wannan shine hadisin da malaman fiqh suke amfani da shi amma an ce hadisin yana da rauni sosai ko hadisi ne wanda yake mai rauni sosai dar kutuni rawaito shi da isnadi mai rauni aka ce saboda ruwayar alhassan ibn ammar ne ammara shi kuma hassan ibn ammara mutum ne mai rauni sosai a cikin babu hadisi ya zo mawkufi daga ali wanda dar kutani ya rawaito shi a cikin shi ma akwai hajjaj bin artati da kuma alharis al'awar daga ibn umar suka ce huwa asahu ma fil bab shi ya inganta cikin hadisan da suka zo a cikin wannan babu yana hadisin eh, idan sahabi ya ce mana sunna kaza yana daga sunna kaza kenan hadisin ana mashi hukunci hadisi ne marfu'i ma'ana yana hadisi ne wanda ana jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba su nihin wata sunna in ba sunna annabi ba sallallahu alaihi wasallam yana hadisin na nuna cewa baya halitta ga mai taimama ya yi sallah da taimama in ba sallah ɗaya ba wannan shine abin da ake fahimta game da wannan shi hadisi sai dai malamai suka yi saɓani cewa shin taimama tana ɗauke hadasi kamar yadda ruwa ke ɗaukewa sannan kuma tana halitta sallah ko wasu sun ta akan cewa taimama tana ɗauke hadasi ne mutlakan kowane irin hadisi ne kamar irin su abu hanifa da imam ahmad da kuma irin su Sheikh islam Ibn Taymiyyah da kuma Ibn al-Jawzi Imam Malik da Shafi da Ahmad a cikin abin da ya sharaha gare shi sun tai akan cewa baya dokewa bai doke hadasi yana halitta sallah ne kawai idan an samu ruwa dole sai an wanke ko saboda haka suka ce wajibi ne ya taimama a lokacin kowace sallah mutum ya yi taimama kina waɗanda suka ce yana dokewa mutlaqan ko da an samu ruwa ba dole bane sai an wanke kenan taimama tana matsayin tana matsayin arwalla yanda kana iya yin sallah da arwalla daya kana iya yin sallah biyu ko uku da ita to haka taimama waɗanda suka ce a'a taimama ba ta ɗauke hadasi ma'ana tana halitta yin sallah ne kenan da zaran ka yi sallah da taimama guda shi kenan in wata sallah ta zo sai ka sake taimama ko wannan shi ne taƙaice su ba ni kallon mai abin da ka sha da Allah ila ila anta sai su rikawa tobe ilai salamu alaikum